To bismillahi zan tsara waka ta roƙo na mata su zo ilimi. Matan Kano da na ƙauyen Kano, ku taimaki kanku ku zo ilimi. Na zo tun daga dutse ga dawur kilinin na sabon gari ilimi. Masu ciki sallama a gare ku, ina masu goyo ku zo ilimi. Kullum muna, kullum muta, kullum na muku lacca gare ku, tsaftace kayan mu don ilimi. Bayanin, bayanin kuma ta cikin zana, bayanin kuma su ciki zana fara. ku taimaki kanku akan ilimin ku lura da gunkwanciyarku ku daure abincin da za ku ci ku yi ilimi ina masu goyo ku zo nan ku ji ni ku taimaki yaranku don ilimin kamar ɗan wata shida in za ku daure abincin kunagunsu don ilimi da madara da koko da kwai za ku ba shi idan fa da hali akan ilimi da hanta da tattakwashi za ku ba shi da hanta da tattakwashi da tumatir alayyafo albasa don batun ilimi ruwan shansa yaro idan za ki ba shi ki tafasa ya huce akan ilimi ki samo filas inda hali ki dura ruwan shansa yaro akan ilimi kilinin nasa kullum da safe idan mun ka tashi mu share gidanmu don ilimi da tsumman da yaro ya kwanta a kansa ku shanya shi domin buɗar ilimi ku sami ruwa mai ɗumi kar ku fasa ku wanke shi yaro akan ilimi ku zan riƙa kawo su kullum gurinmu muna riƙa duban su don ilimi akwai magani wanda mu ya kamata mu ba su da hannunmu don ilimi da nan kilinin namu sabon gari da dala da marmara mai ilimi shugabanninmu kulluhuminsu ina gaida su don bidar ilimi ina gargadi ina gargadi ga mutane ku daure ku taimaki kayan ku yi ilimi akwai makarantu na yara da manya a birni da ƙauye akan ilimi akwai masu akwai masu wayar da kayan mutane suna taimakonsu a kan ilimi sun ba mu aikin sana'a da tsafta ta neman abincinmu don ilimi mu tsaftace randa mu rata ya guga mu shanya tufafinmu don ilimi mu je magudanar ruwa tona rami wurin wanke wankenmu don ilimi mu je tona rami wurin tara yayi kwalabe mu binne su don ilimi mu samo gwafannin itace mu girka mu shanya tukwananmu don ilimi mu je ba haya mu ga salgar gidanmu mu share mu wanke ta don ilimi a kaifu da ke nan jikin hannuwanmu mu yanke mu wanke a kan ilimi muna da abokai na gaba jikinmu suna so su cuce mu don ilimi kamar kwarkwata da kuɗi masu cizo kudaje bismillah rahman rahim wannan ita ce waƙar maraba da abdu bako a lokacin ina dutsa ga dawur ana malamar yaƙi da jahilci ya zo ziyara shine na masa waka da maraba usmul ilahi tsara waka na nufi waƙar maraba da audu ba a dutse alhaji abdu ba ne gwamnan kano kowa yana manna zuwan ka a dutse alhaji malan ja ya sarki hakimai tijjani ɗanka dai na sarkin dutse daga tan sassattun ba guda biyu za ku ji zan tsara sunayen siyan za a dutse farkon silima ina sarkin kaci galma wayalwa suna ga sarkin dutse kan na ya yar gaba da wangar jarumai caicai isore taɓo baga sa a dutse camo kiran da dagwaje sannan a baya da rau da wurma suna ga sarkin dutse to na ga fani sau da gudduba sun iso sabon gari da mazazzaga a dutse toga toga ciro mawa da har dori ku zo toga ciro mawa da har dori maje akar da tsirma suna ga mai kana dutse turko bujin dungu da kwada da kwada da katuka karfawa ma ya yi ƙoƙarin sa'a dutse to ga tunaunan kyawa an daza ga fake duhuwa katanga madobuga sa'a dutse to ga tunaunan kyawa an daza ga fake duhuwa katanga ya madobuga sa'a dutse to karba kumi a sa da kwai magari kudai da kwaɗiya malama a dutse rurun da jaudi a sa jigawar tsadadu duk ɗan tawu ya kara warwaɗa dutse ji dawa ga biju ga kaza ji dawa ga biju ga kaca ga dindubus duru da garko da abala ba dutse to ga gurin bayan gari ya yi ƙoƙari ya taimakawa hakimin sana dutse to hakimai ishirin a ɗora guda to hakimai ishirin a ɗora guda shida ya yi lambawan a gare su sarkin dutse zan dakata haka don zan dakata daga nan ku yafan yan uwa na ƙara waƙar hakimin na dutse alhaji audu bako ne gwaunan kano murna muke da zuwa ziyarar dutse ta malbi hamdu a nan gurin dakata hawa gwaran ta ƙara waƙar dutse bismillahir rahmanir rahim waƙar kwas da na yi ta asibitin jarirai na sabon gari a 1969 daga dutse gadawar to bismillahi zan tsara waka ta roƙo ga mata su ko ta roƙo ga mata sunan ilimi matan kano dana ƙauyen kano ku taimaki kanku ku zo ilimi na zo ni tun daga dutse ga dawur kilinin na sabon gari ilimi masu ciki sallama gare ku ina masu goyo ku zo ilimi kullum muna muku lacca gare ku ku taimaki kanku akan ilimi kullum muna kullum muna muku lacca gare ku ku tsabtace kayan kudan ilimi bayanin kuma ta bayanin kuma su ciki za na fara ku taimaki kanku akan ilimi ku lura da ku lura da cin ku lura da gun kwanciyar ku ku daure abincin da za ku ci don ilimi ina masu goyo ku zo nan ku ji ni ku taimaki kayan ku don ilimi kamar ɗan wata shida in za ki gane abincin sanagun ki don ilimi da madara da koko da kwai za ki bashi idan fa da hali akan ilimi ta hanta da tatta kwashi da tumatir yafo albasa don batun ilimi ruwan shansa yaro idan za ki bashi ki tace ki tafasa ya huce shi don ilimi ki samo filas ɗin da hali ki ɗura ruwan shansa yaro akan ilimi kullum da safe idan mun ka tashi mu share gidanmu akan ilimi da tsumman da yaro ya kwanta a kansa ku shanya ya bushe shi don ilimi ku sami ruwa mai dumi kar ku fasa ku wanke shi yaro akan ilimi ku zan riƙa kawo su kullum gurinmu mu riƙa duba mu zan rinka duba su don ilimi akwai magani wanda mu ya kamata mu ba su da hannun mu don ilimi da nan kilinin namu sabon gari da dala da marmara mai ilimi shugabanninmu kulluhumin su ina gaida su don budar ilimi ina gargaɗi ga mutanen ƙasan nan ku taimaki kayan kudan ilimi da birni da birni da ƙauye akan ilimi da birni da ƙauye akan ilimi akwai masu akwai masu wayar da kayan mutane suna taimakan su akan ilimi sun ba mu aikin sana'a da tsafta ta neman abincin mudan ilimi mun tsaftace randar mu murata ya guga mu shanya tufafin mudan ilimi mu je ma gudanar ruwa tona rami wurin wanke-wanken mu don ilimi mu je tona rami wurin tara yayi kwalabe mu binne su don ilimi mu samu gwafannin itace mu girka mu shanya tukwanen mu don ilimi mu je ba haya mu ga sargar gidanmu mu share mu wanke ta don ilimi a kaifu da ke nan jikin hannuwanmu mu yanke mu wanke su don ilimi muna da abokai na gaba jikinmu suna so su cuce mu don ilimi kamar kwarkwata da kuɗi masu cizo kudaje da sauro akan ilimi maza ga wasiya ina so na baku ta gyaran ta gyaran gidajen kudan ilimi mata da yaranku sun ga sun gagare ku ku kawo su gunmu a kan ilimi muna koya saƙa ta soci da hula tuma ƙasa domin dudar ilimi muna koya ɗinki na keke ku gane da hannunmu domin budar ilimi akwai malamai masu koya karatu suna koya girki akan ilimi idan za ku kawo su mata wurinmu da yaran ku domin budar ilimi ba ma bukatar kuɗi a hannunku muna muna taimakon kansu don ilimi bukatar mu kowa ya gane ru bukatar mu kowa ya gane rubutu da han da da han ya gane wasiƙa akan ilimi kamar an kamar an kamar auna yadi da nauyin sikeli agogo a ga agogo a gane shi don ilimi alamar kuɗi fam sulai har da sisi sabili da canjinmu don ilimi tamarwa bi hamdu a nan zan takaita da waka ta mata ku zo ilimi ko za ku tambayi mai wagga waka ta mata suna so su san ilimi da hawa gwaram nake almajira ce ta koya wa mata ku zo ilimi alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim wannan waƙar naira da kwabo ce a lokacin da sabon kuɗi suka fito a sannan ne na yi wannan waƙa da to bismillahi بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم da to bismillahi zan tsara waka ta da sabon kudin na naira kwabo Allah ta'ala ka bani basira na waƙar kudinmu na naira kwabo Naira kwabo masu daɗin bukata, jabba ma jabba ma naira kwabo. A kabo maraba lale da naira, walkan su gamhi ya naira kwabo. Bayani na tsofin kuɗi za na fara da zan ai da za a yi sanyan su naira kwabo. kamar fam salai har dala da sisi taro sun sanya a naira kwabo to gashi gwamnati ta sake tsari ta sabbin kudinmu na naira kwabo kusan fa kudin na da na da daɗin ɓatarwa ba rikici babu rudi kwabo kwabo ɗaya kwabo ɗaya shine kwabo ɗaya sunansa na nan kamar da na tsofin kuɗinmu na naira kwabo sannan muna da rabi na kwabo fa don don kar ku manta a nera kwabo akwai malamai masu wayar da kayi zan gargaɗe su a nera kwabo naira ɗaya na da kwabo ɗari canjin silai goma nera kwabo canjin kwabo ishirin da biyar silabi da sisi na naira kwabo a gefen kwabo goma shine silai ba, ba da icce biyu na kwakwa a naira kwabo a gefen kwabo biyar sisun mu kenan da 'ya'ya na koko a naira kwabo a gefen kwabo ɗaya muna da karafa biyu na tona fetur a naira kwabo a gefen rabin kwabo akwai auduga reshen biyu jikinsa ta naira kwabo kusan babu hudar kwabo a jikinsu fasai tambari da sai tambarinmu na naira kwabo takardun kuɗin yanzu zanai bayani takardun kuɗin yanzu zanai bayani na wayar da kan masu canjin kwabo takardar kwabo hamsin ta silai takardar kwabo hamsin na silai biyar da launin ta ƙasa-ƙasa fanera kwabo da hoto na da hoto na katako fa a jikinta don kar a cuce kunera kwabo a bayan silai a bayan silai goma naira guda canjin takarda ta naira kwabo ja ce tana da gyada a jikinta akwai tambarinmu na naira kwabo a bayan takarda ta naira biyar biyar tafan biyu da goma ta naira kwabo launinta kore da shuɗi jikinta da da kwakwa ta manja a naira kwabo a bayan takarda ta naira mu goma kusan fan biyar ce a naira kwabo akwai hotuna na matarin ruwa irin naka yanji a naira kwabo ina ta ina fayyace muku domin ku gane takardun kuɗinmu na naira kwabo lallai haƙiƙa idan kun ka gane lallai haƙiƙa idan kun ka ji ni ba masu cutar ku canjin kwabo tun garan tun garan ɗaya ga watan januware a sabinti siri za mu ba da kwabo za mu ɓadda kwabo hanyar goma goma da yuli ta fara daga sabinti daga sabinti daga sabinti nan daga sabinti siri na nera kwabo duba duba kamar da sule duba kamar da sule nan mu an gargaɗe su da canjin kwabo ran jima'a 29 disamba suke ba da canjin kwabo ina masu barci ku farka ku ji ni ku kai zuciyarku ga naira kwabo daren litinin ɗaya ga watan januware 73 an kaɓar da kwabo cikin kwanaki hudu su za su huta da canjin takardunmu na naira kwabo alhamdulillahi na ƙara waƙa ta sabbin kuɗinmu na naira kwabo baiti kamar arba'in da guda ce ta waƙar bayani na naira kwabo ni hawa gwaran na yi du'a'i gare mu mu samu wadata a naira kwabo ina malamai tajirai da saraki sharifai ku taimaki naira kwabo musulmi musa kafirai da kirista mu samu wadata a naira kwabo alhamdulillah wannan kuma waƙar ci da ƙasarmu a lokacin da muka je a rufe kwas rufe kwas na mata a samurin zaria da malama rubkatu malamar gidan gona ta gayyace ni muka je dalilin da ya sa ni sha'awar waɗannan abubuwa da suka yi ni kuma na yi musu wannan waƙa kenan a wata bismillahir rahmanir rahimi a wata na goma sha ɗaya shida ne da shi a sabin muka je ziyarata mu mun je gidan gona na zariya samaru da ni da rubkatu malamar gonar mu mata da dama sun taho daga ko'ina mata da dama sun taho daga ƙauyuka daga can basawa don mu ci da ƙasar mu don mu kudan shika har da ɗan jafin kuyi dambo suna aikin mu ci da ƙasar mu har ma ga matayen su sun iya sassaƙa har na ga matayen su sun iya sassaƙa sun shirya tebur har kujeru namu wasu gafarin yadi suna ɗauri da shi a direna kan fala mace da ƙasarmu wasu gafarin yadi suna aiki da shi wasu koginin wasu kogini domin mace da ƙasarmu wata ta yi dafa duka ta haɗa da alayyaho wata ko tuwon dawa saboda ƙasarmu wasu sun yi saƙar mangala sun shimfiɗa wasu ko adire na kan fala mace da ƙasarmu kuma na ga tattasai gami da tumatiri da latar da kabeji mace da ƙasarmu ayaba karas gwanda da ɓaure sun nuna ga ya kuwa ga albasa gonarmu goba da zogala na ga har da na ga har inabi da shi da a taruhu domin mu ci da ƙasarmu wasu wasu ɗinke-ɗinke suke da saƙar riguna hula tuma ƙasa da mace da ƙasarmu wasu ko suna haijin na kiwon lafiya reno na jarirai mace da ƙasarmu wata ta yi kunun wake na soya da hu wasu ko suna koyon wasu ko suna koyon karatu namu wasu sun yi doya har suna kafa wasu sun yi doya har suna kaftun rake har dan kalima makani cikin gonarmu mata farar fata na turawa kuwa sun ɗaura kaya du irin na ƙasarmu mun ga abin sha'awa gare ni da za ku ji babban abin sha'awa gare ni da za ku ji kuma ba maza ko ɗai cikin wasanmu sai 'yan jaridu masu ɗaukar hotuna don watsa labarun cikin a ƙasarmu kuma na ga kaji ga sunan gona guda ‘ya'ya da ƙwai jingin irin na ƙasarmu mata dubu uku banda mata dubu uku banda sashen malamai su ne ake koyawa ci da ƙasar mu wallahi sun haɗu wallahi sun haɗa kansu babu munafukai ba ma kin bibi cikin wasanmu wata mata kabilu ga sunan daga ko'ina ba nuna bambanci cikin wasanmu ni na faɗa na tabbata na gaskata shuma gabanni sun tsaya bayan mu wallahi mata malamai sun taimaka sun bai wa mata taimakon gonar mu ni na faɗa na tabbata na gaskata na kalli mata masu kishin kanmu sun karɓi kyautar bokitai har kwanuka lauje da fartan yamuci da ƙasarmu madara da wake har da takin zamani da iri na shuka sun kabe matanmu ga malamai ga malaman gona ta zariya samuru sun nuna ƙwazo sun ciyar da ƙasarmu wallahi sun koya wa du almajirai sana'a da noma har da renan kanmu Allah ya ba mu isa da burin zuciya matan Kano muga sun yi ƙwazo namu. Allah ya ba mu isa da burin zuciya matan Kano su tsaya suna nomanmu. Ni zan takaita karkuce na zurfafa waƙa ta mata masu ci da ƙasarmu. Hauwa gwaran nake na yi huɗa na gaji kuma na yi noma don mu ci da ƙasarmu. ma'aikata ta taimakon kayi nake na ɗaura niyya zana ci da ƙasar mu alhamdulillahi wannan kuma ita ce waƙar gidan zu a lokacin da aka buɗe gidan zu sannan da ne da mata jama'iyyar matan arewa zuwa su murjanatu katsina da su masisu dukko da suka taho daga kaduna muka je ziyara shine na sha'awa ne kuma na tsara wannan waka ta abubuwan da na gani a ciki to bismillah allah arahamanu allah allah ka bani basira Allah ka bani fisala da hattara da wadata mu je gidan zu kallo Allah ka ba ni fahimta da hattara da basira, ban ilimi da wadata na sha zuma ba ɗata muje gidan zukallo. Allah ka ba ni basira da zana bayyana sura, musan kuɗinmu mu tsara, kwabo talatin naira muje gidan zukallo. yabon gwani lallai ne ko a gida waje shi ne a aikin da kai mun gane gwamnati mata gane mu je gidan zukallo gwamnati kin mana aiki tare da sojojinki ga kwazo a gare ki ba tsoro a gurinki mu je gidan zukallo Allah abin tsoro ne mutum abin tsoro ne ya da yaudara aka kame namun dawa aka ɗaure muje gidan zukallo ga ladabi da biyayya kan sa a san wani wata hanya ku daina yin jayayya ga wanda Allah ya baiwa muje gidan zukallo alhaji abdu bako jarintaka ba saƙo gwarzo tsayayye ɗanko ƙasa ƙasa kai saƙo muje gidan zukallo yau ga abun mamaki namun dawa na ɗaki har da ruwansa a tanki ku zo mu je muga zaki mu je gidan zu kallo mun ga biri iri uku gada barewa da aku giwaye gatunku jakin dawa zo manku mu je gidan zu kallo ga maraya ga ɓauna mugun dawa karkanda magen taltal da musuna yankan gairu unguli na muje gidan zu kallo na ga kada a ruwansa ga kunkuru ga mesa ɗeran masar da da misina ga beguwa kwasa-kwasa muje gidan zu kallo na ga dilakaran dawa ga shaho da shamuwa ga mikiya ga shiruwa ga ga ga ga hasbiya ga ga hasbiya cilakowa muje gidan zu kallo kurin kurku kuruk kurkuduwa cilakowa har da guza da damowa da zabuwa har da guza da zabuwa ga jalibe da kurciya hankaki hankakiya da da agwagwa muje gidan zu kallo ga jumuna ga jumuna ga kanki ga kura ga gwanki ga tsagagi ga borin tinke balbeli gauraki muje gidan zu kallo tattabara da mujiya ga kifi a ruwansa ga ga mangwaro kan bishiya ga maltas nan da biya mu je gidan zu kallo mun mantuwar hankaka ga tsuntsuwa ga tsuntsu filafunga ga batsiya a gurinka ga famfo ga famfuna na ruwan su mu je gidan zu kallo gabar da yamma ku daure kudu arewa ku jure ku zo Kano ku ga zaki mu je gidan zu kallo. Mu yunƙura mu yi sallah mu ƙara roƙon Allah ya ɗaukake ya sauƙaƙe mana ga ya sauƙaƙe mana mu yunƙura mu yi sallah mu ƙara roƙon Allah ya ɗaukaka mu ga daula mu durƙusa mu ba Allah mu je gidan zu kallo dubban mutane namu mu roƙi jalla gare mu mu hankali fadaranmu Allah kiyaye kanmu mu je gidan zu kallo Allah ya ja zamanin ka gwauna alhaji bako Allah ya dubi nufinka ya sa ka samu rabanka mu je gidan zu kallo ka ba abin ka ga abin da ka shuka shi zai fito gonarka ba za ka shuka rake ba ya ka girbi yalo danko mu je gidan zu kallo ga wa'azi a gare mu mata mu mata mu tashi da kanmu mai ladabi ga mazanmu ko da suna cutar mu mu je gidan zu kallo a yanzu kai ya waye dabbobi tsuntsaye yan sarari da na ɓoye Allah ya samu mu waye mu je gidan zu kallo kan za ka je ka gidan zu ka tambaya a ga ka zo mu je ta gandu magazu ta ɗan abun da akan zo a je gidan zu kallo gwamnati ta yi alheri domin nufinta na hairi ta taimaka wa mariri ba shi da sauran buri mu je gidan zu kallo ta yi bagauda tigga ta yi dam gunshan iska hotel sinima kunga ga ɗakunan hutawa mu je gidan zu kallo tana ta gyaran hanya mota da babur tafiya keke mutane su iya su samu yancin hanya mu je gidan zu kallo gabas ga motoci jos mai duguru da bauchi sokoto zaria minci su je maraɗi da kunci mu je gidan zu kallo allah ya ba mu dalilin da za mu ƙaru misali mu samu babban hairi da za a ba mu fafili mu je gidan zu kallo jama'a ku gafarce ko da mai fishi a cikinku ban ambatan kowanku domin sanin halinku mu je gidan zu kallo tamar bihamdillahi nan zan takaita nasi nan zan takaita nasi baiti talatin nahi karin guda hudu sahi mu je gidan zu kallo ran alhamin na rubuta goma ga mai na gamata 73 na yi waka mu je gidan zu kallo ko za ku ce wace ce ta tsara wannan ni ce hawa gwaran kuma ni ce tana bayani ni ce mu je gidan zu kallo almajira almajira na almajira na waka ko za ku bata mu miƙa ta har kaduna da waka domin ko kyan giza saƙa mu je gidan zu kallo alhamdulillah ta sai kuma waƙar lullubi ga mata domin muna yawo asibiti ne gidan biki ne wajen ayyuka ne to ana zagin mata masu zaman kansu sai na ga matan aure ma ga suna nema su zama kamar mata masu kan nasu sai ka ga mace an ce matar aure ce ta tafi asibiti tana ta taune-taune a hanya in ɗanta yana kuka sai ta buɗe nonanta ta jirkito yaro wai suna matar kulle ta ba ɗanta mama tana tafiya a hanya tana cin abinci ko tana cin cimga ta ɗauki ɗangela ta naɗa a kafaɗa ba ta rufe ba wannan baƙin ciki ya sa ni kuma na rubuta wannan waƙa ne wa 'yan uwana saboda lullubi yana da kyau a matan aure dalilin da ya sa na yi musu wannan gargaɗi kenan ta bismillahi rahmanir rahim bismillahi zan yi waƙa jalla karamin jalla ƙara mun hazaƙa ban basira tsara waƙa kan karbi karbi yayan waga waƙa lullubi na kyau da mata dariya da gami da dariya da ganin tsiraici gun musulmi fasikanci ƙoriyau da cin ƙoriya don cin mutunci ko ƙasab ko jahilanci lullubi na kyau da mata zan bayanan masu goyo kan suna tafiya da goyo sai su kwance zani su juyo da ya sha ma masu juya lullubi na kyau da mata daddare kaddara in ta kira ki kin fito waje za a ganki sai a ganki da lullubinki daina nunin kyan jikinki lullubi na kyau da mata in kina waje ko a ɗaki in ɗaura kai zai kyau gare ki ya faɗan gyale sai ɗiyarki sannu tuncin san mutunci gun zamanki lullubi na kyau da mata kunga mata e kunga mata e na sunna ba su kwance zan isu zau ba su kwance zan isu zauna kishiyoyi yan uwa ne kunga mataye kunga mataye na sunna ba su kwance zan isu zau ba su kwance zan su zauna kishiyoyi yan uwa ne ba fada ballehiya ba fada ballehiya na lullubi na kyau da mata mummunai mai mummuna mai santa tsira ita ce ta kula da gyara ba ta yin yawo tsirara ba ta roƙon masu naira lullubi na kyau da mata in kina da rabo ki tuba karuwa da giya da taba kar su ja miki shan azaba sai ki hanzarta ki tuba lullubi na kyau da mata daina yin aure da idda lullubi lalubo kalmar shahada yi karatun yi ƙoƙarin koyon ibada karki zan wai ɓoye da lullubi na kyau da mata ya kamata ku zo ku tuba tun macewa bai taho ba nemi aure kar ki duba yaudarar mai ba kitaba lullubi na kyau da mata mun ga gyara ya wuyata yanzu barna ta yawaita masu gyara sun karanta gaskiya kuma ta ta wuyata lullubi na kyau da mata mi ta himma kar mu taɓe dan hali ke sa a raɓe masu zamba ku je ku raɓe gaskiya ma faɗin taraɓe lullubi na kyau da mata yan musulmi mai du'a'i don mu samu rabo ga aiki ga zan mu sami rabo du'a'i mai du'a'i kan bala'i jahili baya du'a'i lullubi na kyau da mata kun ga mata na kirki ko kamar waje ko a ɗaki ba su ƙaunar ɓata aiki tattalin su zama a ɗaki lullubi na kyau da mata za su ɗaura zani gare su kansu har gadiga-digansu babu mai ce ga kamar su ma bare ya ga kyan jikinsu lullubi na kyau da mata sai ku tsoraci ran hisabi za a watsowar kitabi masu kyau da na masa aibi zuciyar da ta ba da ta ɓoye gaibi lullubi na kyau da mata za a ce mu karanta aiki da muka yi a fage da ɗaki karuwai da karanta aiki lahiranku saboda mulki lullubi na kyau da mata duk abin da ka ɓata aiki za a bi shi yana ki da da za a bi shi sashi da sashi ko guda ko gurin da, da ka ko gurin da kafa ta taki ko ga sabo ko ga shirki lullubi na kyau da mata na yi kuka na nadama tausayin kai babu himma ya tabara kaban hizama zan danna gyara kurakurai na lullubi na kyau da mata yan uwa mata ku ji mu zan bayanin gargaɗinmu mai rabo ce za ta ji mu fada fanɗararra sai ta ƙi mu lullubi na kyau da mata duk abin da ya zo gare mu jalla gyara kwanciyar mu zunubinmu da suke zunuban da suke gare mu sawwaƙe wahala gare mu lullubi na kyau da mata zan tsaya haka don na huta yan uwanmu ‘yan uwanmu ku dinga tsabta san san zan tufa da jiki wadata lullubin jiki ya kamata lullubi na kyau da mata jalla ya fi zunubanmu kaddara ta samu kaddara ta sa mazanmu sun haƙurci ɗawainiyarmu sannu sauwaƙe wahala gare mu lullubi na kyau da mata kun ga hawa gwaran ta fada ce take waƙa gare ku lullubi mata da ada kyauta ala kyauta al'adu ga ada lullubi na kyau da mata alhamdulillah wannan kuma waka ce ta masu cin bashi akwai yarabawa masu adaddauka da sukan bi gidajen mata suna yaudarar su suna ba su bashi kuma akwai mata marasa zuciya da in sun tafi asibiti ko unguwa sai su je su ringa kawa da maza suna cin bashi kuma su rinka bin su suna tambayar su har wa'yan har mazan su su ji abin ya zame musu tashin hankali shine na gani akan wata mace shine na gargadi mata akan wannan bayani na fara waka nan da suna rabbana albarkacin ka ubangijin al'arshi kai kai mutum aljan gami da mala'iku dabbar cikin dawahar gami da ta ɗaki Allah ka ban hikima fusaha mai yawa zan tsara waƙar masu ɗigar bashi ‘ya'yan uwana sai ku shaurara ku ji zangar gaɗin mata maɗauka bashi abun biyar an ce kuɗi nasa goma ne ma haka za haka sun saya don sun jarabta da bashi ranar da an ka saya idan ta zagayo rannan ta kan komo ta tambayi bashi in ka in ba kuɗi to sai fazam sai ta zauna nan gida har ma ta zazzage ta mai cin bashi kuma sai sai su kama fada a tare a rarraba su zagi juna don su na cin bashi bayan hakan nan sai ta kai ta zuwa gaba wata gurin hukuma don tana cin bashi koko ta bayan hakan nan sai ta kai ta zuwa gaba wato hukuma du a domin bashi koko ta je ta yi nan biki ko asibiti ba lafiya wai ta yi gudun mai bashi wasu ma da daddare ne sukan tafi unguwa su yi wo sayayya gun mutum gun maza wai bashi kowa kishin bari ai ba ya ƙi ganinsa ba duka ake yi wa masu ɗizar bashi dama ku tara kuɗi a banki yan uwa ku saya kuɗi hannu ya fi kwicin bashi na gode Allah rabbana sarki ɗaya tun da ya yi ni ina da kyamar bashi na ƙara waƙa ‘yar kaɗan ce ba yawa jama'a ku ɗau haƙuri da ɗigar bashi tamar biham da anan gurin zan dakata hawa gwaram nake ba ni ɗaukar bashi alhamdulillah ta bismillahir rahmanir rahim wannan waƙar ta'aziyyar sa'amadu sardauna da ta fawa balewa a lokacin da aka kashe su na yi wannan waƙa a kan ta'aziyya bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi mu goda Ubangiji, Allah ya sauƙaƙe sargitsin Nijeriya. Ya ’yan uwana zan gaya muku gaskiya, ko za ku shauraren a nan Nijeriya. Ya ’yan uwana zan yi waƙar ta'aziyya. ko za ku shaurara a nan Nijeriya. Asalin bayanin wanga tashin hankali tun lokacin yin hargitsin Nijeriya ya aukutun daga ofishi na sarakuna sannan na alƙalai a nan Nijeriya ya samu tun daga gwandi ya zo zariya. ya zo Kano aka daina samun lafiya. Wallahi tun daga lokacin ke hargitsi suka ƙulla gabar binciken Nijeriya. Ya san tun san haka. To sun haƙa mana rijiya mun wantsila, aka ƙulla gabar binciken Nijeriya. To sun haƙa mana rijiya mun wantsila, muka ba da kanmu a binciken Nijeriya. To babu tarko babu tsuntsu mun rasa, wa za ku samo mai riƙon Nijeriya. na roƙi Allah jalla sarkin ɗaukaka ya taimaka mana musamukan Nijeriya. Jigajigai uku wanda sun ka wuce mana su ne matakin lafiyar Nijeriya. Allah ji ƙansar dauna shi da Habubakar, mamman Sunusi yana cikin Nijeriya. don mummunai ne sai ya daine adalai sun ƙaura mun rasa lafiyar Nijeriya. Don mummunai ne sai ya daine adalai sun ƙaura mun rasa lafiyar Nijeriya. Hassan da Yakubu lautanan su ne gaba, an rataya musu alhakin Nijeriya. sun ɗau kwari da baka da mashi da fitaka an sun samu yancin sakuto Nijeriya sun ɗauki alkawari ƙasar sun ɗauki alkawari sun ɗauki alkawari ƙasar Nijeriya su za su kwato nan ƙasar Nijeriya sun ɗaukari da baka da mashi da tsitaka sun kama hanyar finciko Nijeriya da dai a ce mata suna yin soja ne zan taimaka wa jigajigan nijeriya yaban gwani tilar a yi sha a ko'ina allah jikan sardauna nan nijeriya don don san domin yana so ne a zauna lafiya domin yana so ne a zauna lafiya dama zamansa na duniya yaƙi yake don da zahirinsa da baɗini baki ɗaya shi dai yana so ne a zauna lafiya don ba shi ƙaunar hargitsin nijeriya fara da lallashi ake kamunata in kai gudu tashi take nijeriya fara da lallashi ake kamunata in kai gudu tashi take nijeriya hanna tuno ranar da ya je ka cako arna musulmi ya haɗa mu guri ɗaya gwaransu mai da dutse har birnin kudu ya gargaɗe mu akan hadishin gaskiya wa'azin da ya mana yanzu shine zan faɗi kowa ya karkunne ya ji su da ɗaya-ɗaya ya ce mu ɗauhin ma mu san shi ubangiji mu kiyaye al'amarin sanan nijeriya sallah mu san duka lokacin ta guda biyar mu tsaya mu yi ta mu daina in Nijeriya ya ya ce mu rinka kula da haƙƙin 'yan uwa har malaman mu girmama su da gaskiya ya ce watan lamarana in dai ya tsaya shi ne watan azumi mu yi shi da gaskiya sunna ta aure sai mu lura mu bar sake mu kiyaye al'amarinsa duba ki ɗaya haƙƙin iyaye wajibi ne kun sani lalle mu bi su mu girmama su da gaskiya ya ce abin da suke bukata mi musu in min ki koma shawiyan nijeriya kuma cin mutuncin yan uwanmu mu daina yi ƙarya da girman kai mu bar su da gaskiya haka mariya da ci da ceto ya hana jiji da kai duka ya hana mu gaba ɗaya maganar ta fawa abubakar zan waiwaya shi ma mabuɗin shi ma mabuɗin taimakon nijeriya allah ji kansa abubakar mai gaskiya ya taimaka wa mutan cikin nijeriya zaman da ya yi a ikwashi da sarakuna ba nuna bambanci a 'yan nijeriya shi dai shi dai mutum ne mai shi ne mutum ne ba shi ƙaunar tankiya kuma bai da girman kai a nan nijeriya wallahi kun samun asara mai yawa sai dai mu ɗau haƙuri haƙiƙar gaskiya maganar kwamandan yakubu zan waiwaya da shi da man ji hassan fitilin duniya kowa da kowa du ya nemi ku addu'a alasa su san yancin ƙasar nijeriya na goda sojojinmu kulluhumin su duk ku fafaro shi uju ku shegen duniya sun ɗauki alkawari makurɗi da inugu bini kafancan sun haɗe nijeriya a gaida soja mazan kwarai kan a gaida soja mazan kwarai kan ƙoƙari ku lallaɓo shi ya kangaro nijeriya ku lallaɓo shi ya gangaro nijeriya تمام بحمد to yanzu zan to yanzu zan yabi shugaban ma'anan kano sarkin kano mai gyara 'yan nijeriya sarkin kano alhaji ado bayero shi ma tsayayye ne a nan nijeriya baya bukatar zamba baya yaudara shi ba shi san mai tsogomin nijeriya shi shi dai halinsa irin na abdullahi ne baya batun asharari nan nijeriya in dai kana son gaskiya zauna da shi in kai munafici ka bar nijeriya shi ba shi ƙaunar shi ba shi ƙaunar wanda zai masa tsogwami baya bukatar bata 'yan Nijeriya. Allah ya bar bi amirina amirina Allah ya sa ya daɗe cikin Nijeriya. Alhaji Audu baƙo ne gwaunan Kano ya ta ya miƙa dantsan sakuto Nijeriya. Duk malamai na cikin ƙasar Nijeriya kullum su na yi muku addu'a baki ɗaya. Ni na ina, ni dai ina roƙo gare ku a ko'ina, ni dai ina roƙo gare ku ina bara, na samu ɗan fili gare ku Nijeriya. Filin da zan yi gida nake son tambaya tsoro nake yi kan na saɓi Nijeriya tamar bi hamdu a nan gurin zan dakata hawa gwaran na ƙara na hawa gwaran nake ko da me son tambaya alhamdulillah wannan kuma a lokacin da aka yi shirin tukin hannun dama saboda duk irin abin da aka yi a cikin birnin kano a lokacin ina ma'aikaciya sai na yi ƙoƙari na yi masa yar waƙa shi ne ya sa na ce ya kamata dai in yi ƙoƙari wannan shirin tukin hannun dama na yi masa tasa yar waƙar kaɗan shi ma amma fa ni ba mawaƙiya ba ce saboda yadda muna filin hikima kulab shi ne ya sa nake ɗan wannan ƙoƙarin don ina ma'aikaciya a ƙaramar hukuma. Jalla na roƙo gare ka, don Rasulu aminu naka, shugaban dukkan ma'aika, shi yake da isa gare ka, mi shirin tuki a dama. Ya, ya wahabu ka taimake mu, don na za, don na, don na, don na zagun zana don ko ba ilimi gare mu za a juyo za a zo juyi ƙasar mu mi shirin tuki a dama zan bayani kan ƙasar mu ita ce nijeriyar mu to iyaye kakaninmu mi to iyaye kakaninmu mas'ala ta gagare mu min shirin tuki a dama ya ta'ala kai adalci don ko kai ke yin adalci in sai ka turo mai adalci in karkabar mai ba mu kunci gun shirin tuki a dama jalla sarki mai zalla sarki mai halitta shi yake dukkan halitta jalla ya yi hani ga cuta shi ya hori dukkan halitta ga shirin tuki a dama jalla ya yi zaɓi gare mu shi ya zaɓo yakubinmu don kiyayewar ƙasarmu don ta zama babba gare mu mi shirin tuki a dama jalla baya yin zalama kuma baya son zalama shi yasa a kawo hukuma wanda ya yi cuta ta kama ni shirin tuki a dama shugabannin shugaban shugabanmu yana ga Allah sai ka zan shaida wa Allah babu bambanci ga, ga Allah ko marashi na ga Allah mi shirin tuki a dama to janar baban kwamanda kai kira domin a sada kar a zan da kar a zu da jini saboda kar kasar mu ta zan hamada ga shirin tuki a dama la ilaha ilaha Allah babu sarki sai ta'ala yan uwana babu babu zilla ko guda ko guba hmm? ko gubawa ko gabawa masu sal masu masu zilla ga shirin tuƙi a dama to abin da ake a Kongo kwatanoli mai halin jarko ga su ga su barkwas har da ungo har da Kongo ga su fallomi malongo su suke tuƙi a dama ya ta'ala ya ta'ala sauwaƙe ta sauwaƙe wahala gare ta masu babur masu mota masu kura karku manta ku yi shirin tuƙi a dama ya habibi mai isar mu ya ta'ala taimake mu shi mu sai mu tashi mu roƙi ranmu jama'a ga shawarar mu min shirin tuƙi a dama mu karanta hasbunallah sai ya zan keɓe mu Allah sai mu ce kuma ulhuwallah ya kiyaye masu sallah in suna tuƙi a dama to gada da kwana ka tarko kwalbati kwalbati da giya a saƙo jama'a fa da kar jama'a faɗakar da kuko kulluhun ku bihamdu wanko mish in muna tuƙi a dama makaɗi ya juya ganga mai rawa sai ki juya mai rawa kuma sai ta juya jama'a ga shawarar ga kullum kullum kulliyomin sai ku duba ku yi shirin tuki a dama in ka ja in ka je gun canja hanya sai ka dubi hagun da dama sai ka hanzar ta ka juya a cikin nutsuwa ka duba in kana tuki a dama a cikin nutsuwa ka duba in kana tuki a dama to kun tuƙin nan zai ba da sha'awa to kama to ga mai ko ga mai koyan sa'aiwa masu jaki masu masu jaki masu lautu yan dakon ama yan dakon amalanke kowa mai shirin tuƙi a dama to saraki malamanmu yan dako yan ‘yan doka dogaranmu, soja ‘yan sandan ƙasarmu, gajiyayyu, gajiyayyu du a gunmu ni shirin tuki a dama ga kano ta ɗauki sara sha jini yaro dabara masu mota masu mota ba dabara masu keke da masu babura ku yi shirin tuki a dama ni ina roƙon sarauta gwauna do mai sarauta sha jinin nan sai ku tsafta mai faɗa ta sakar ya kubuta sun kan ana tuki a dama to hukuma sanya baki sha jini ba keɓa naki saurayi tsoho saurayi yaro da ɗanki a riƙe shi amar hukunci kan a zo tuƙi a dama mu fasara ba ta gunmu mu fasara ba ta gunmu sha jini baya wajenmu to hukuma sai ki ganmu sanya horo kan waninmu in ana tuki a dama jama'a mun tuba binku malamai na ƙasa mu bi ku sai ku dubi mahassadanku masu tsaron shan jininmu in kuna tuki a dama babu wanda ice ya yi shi shi ice Allah ya yi shi babu babu ɗauka babu babu doka babu wanda ya gagare shi ba maras gata gare shi mai nufin tuki a dama mai kulhuwallah kulhuwa ta ba mu sara kulhuwa ta ba mu amsa jalla babu uwa gare shi ba uba ya'ya gare shi ba shi dangi ba kamar shi mai shirin tuki a dama ya kamata mu ya kamata mu roƙi allah don yawan don yawan fararen risala don isar azumi da sallah mai ku mai shirin tuki a dama ya ya tabaraka ba ni hairi na yi niyyar shuka hairi jalla jalla sani na shuka hairi yan uwa na du'a hairi kan hazo tuki a dama mai gida na na yabe shi jalla kore masa shari dan don mu sami mai gida na na yabe shi jalla kare masa sharri gun maza mata gare shi baɗini har zahirin shi kan hazo tuki a dama jalla hore marwadata to ka bashi abin bukata don mu samu biyan bukata har mu je ga biyan bukata kan azo tuki a dama ya kamata na ja na huta ya kamata na ja na zauna ne ta marwa bi hamdu danna wallafawa da naina ni ina roƙo a nena mi shirin tuki a dama ko akwai mai bincikenta ko akwai mai bincikenta wacce ta yi waƙa ta barta sai ku ce masa hauwata ta yar gwaranta tsara waƙar yin shirin tuki a dama alhamdulillah amma abin da ya sa na sa yakubu gawan a wannan waƙa da, da hassan na katsina a lokacin da na yi wannan waƙa su ne suke ciki abin da ya sa da su gwaunan kano baƙo abin da ya sa idan na yi waƙa a lokacin mutum yana cikin sarautar tasa ne shine nake sa shi don saboda kar a ce ko me yasa na sa su wannan ita ce waƙar site a kano a lokacin da aka rarraba site-site don na ɗauki alkawari a lokacin da ina ma'aikaciya duk irin abin da za a yi a birnin kano ko menene sai na yi mishi waka amma fa ni ba zabiya ba ce saboda da ina koyar da a yaƙi da jahilci malamar wayar da kan jama'a shi sa nake waye wa jama'a kansu to bismillahi na fara waka zan yi yabo ga hukumar kano domin hukumar kano ta yi bayani mu nemi bishara a birnin kano kusan shekaru da yawa can na baya ana so a sami site a kano alhaji ado amiru kano mu naima murna ta samun kano San shekaru da yawa an bayani ana so a sami site a Kano. Alhaji Ado Amir Kano, munai maka murna ta samun Kano. Ka samu albarkacin kakaninka Sulaiman Dabo a birnin Kano. madakin Kano da wazirin Kano, wakilai mu naimu kumurnar Kano. Magajin gari sallama a gare ka in maka murna site a Kano. Mu je ofisoshi wurin malamanmu mu musu murna ta samun Kano. da alhaji audu bako gwamnan kano muna maka murna ta samun kano da zangai da kwami shinoninka goma tukunda na koma bayanin kano ina mai ta masile na zo gare ka na ka murna ta samun kano da inuwa dutse ne maka murna da Allah ya barka a birnin Kano ina baba dan baffa na zo gare ka da samun site nan a birnin Kano da ma da mutar sarkin bai na zo gare ka Allah ya taimaki birnin Kano ina sani gezawa nema ka murna Allah ya taimaki birnin Kano da da inuwa dutse nema ka murna da Allah ya barka a birnin Kano magajin garin ka zaure madakin haɗeja nemu ku murna ta samun Kano da farko bayanin kano za na koma wurin gyara mota a birnin kano muna da firinti wurin yin takardu da arabi da boko a birnin kano akwai makarantu ƙanana da manya akwai labirare a birnin kano akwai fabilakiman akwai information akwai kotunan shari'a a kano akwai asibitoci ƙanana da manya akwai mu da akwai mu da ɗakin akwai mu da dalar gyaɗa a kano muna da muna da masaƙa ta yadi da bargo muna da gidan singa birnin kano muna da gidan kwan muna da gidan ƙera kwano da tasa muna da gidan ƙera kwano da tasa muna da gidan ƙera kwano da tasa muna da gidan neko birnin kano fakun san akwai mu da koka-kwala da hoda da manda turare kano muna da gidan cacalas har da roba muna da gidan man gyada a kano akwai kasuwoyi da babu iyaka akwai bitinare a birnin kano akwai kinsuwai calarar har da cakar akwai ba ta shunan a birnin kano da injiniyoyi akwai kwantaragta da 'yan kwangiloli a birnin kano muna da fatake ta kowace hanya akwai mu da banki a birnin kano akwai talabijin ga sinima ku gane akwai akwai su akwai gun ziyara a birnin kano muna da manoma akwai masu muna da manoma akwai masu kira akwai 'yan farauta a birnin kano muna da karofai da masu shumaka da ɗinki na keke a birnin kano akwai birkiloli da 'yan leburori akwai masu wanki da guga kano muna da su muna da sarauta muna da karatu muna da sana'a a birnin kano kusan ko da me dai ka zo za a fika da ilimi da iko a birnin kano akwai mu da inji na fan shekara fitilla ruwan sha a birnin kano muna da mayanka wurin yanka nama da injin dafa shi a birnin kano muna da iyafot akwai leruwai muna da tashoshi na mota kano da garma ta shanu da shanu na aiki akwai masu aikin a birnin kano sana'a da kowa ke so ya samu muna da wurin yin ta birnin kano akwai akwai mu da kara muna da zumunci aminci mutunci a birnin kano alkalan kano har zuwa hakimanmu da digatai da mai unguwoyin kano da nigeria kaf suna da mukami amma fa babu kamar mu kano da Nijeriya kawai suna da makami amma fa babu ya birnin Kano mu fara da gwandu suna da karamci amma fa babu kamar nan Kano katsina da bauchi da zazzau ku gane suna da gyada ba kamar nan kano mu je adamawa nufe har katagun muna da kusan ba kamar mu a birnin kano jama'a ragwambe da da daura ku gane akwai sana'a baya birnin kano mutan kwanta gora suna da gwaninta amma fa babu kamar nan kano ilori igala ibira okene suna da kuɗi ba ya birnin kano abuja kuza gaburan don ku gane sana'arsu babu kamar nan kano bunuwai jikun ga wukari da kifi amma fa babu kamar nan kano komai kake ta kama a ƙasar ku muna da dubinsu a birnin kano da mata maza ku ji zancen bayani bayani ya ga, ga, ga hukumar kano kusan shekaru da yawa can na baya ake so a samu site a kano na goda allah da yaban basira da na tsara waka ta birnin kano alhamdulillahi na ƙara waka ta neman bayani a birnin kano ko za ku tambayi